وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta laraba takwas ga watan Ramadan hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da biyar ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokacin da ya wuce wanda ya kan aya ta ashirin da tara a cikin suratul anfal a yau za mu tashi a kan aya ta talatin a cikin sura bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
Allah madaukakin sarki ya ce wa in kai annabi ka tuna ka tunatar da su ibiyan rubikan lari na kafaru lokacin da kafirai suka rinka shirya maku ɗan ƙasa liyufituka don su daure ka au ya ka ko su kashe ka au yukhriju ko su fidda ka daga gari wayan kuruna suna shirya ‘yan ƙasa wajen kurma Allah yana maida masu ‘yan ƙasa irin tasu. Wallahu khairul makiri Allah shi ne fiyayyen wanda ke shirya ‘yan ƙasa. Wa indiyan kuru bika na kafaru wannan muna ji da kuma ka ƙara ambata masu. Wannan akafi ne akan abin da ke baya Allah yana yi ma mominai tunatarwa akan fadla wanda ya masu ya ce wadda in antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awaakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun duk kutuna waɗannan lokacin da kuke kaɗan kuna raunana na kuna tsoron mutane su zo su farce ku su warce ku Allah ya ba ku mafaka Allah ya ba ku cin nasara Allah ya hore maku arziki da abin da za ku ci to sai kuma Allah ya ce wa id yamkuru bika alladhina kafaru kuma ka tunatar da su id yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da kafirai suke shirya maka makirci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mubaya'a da mutanen madina yana makka kafirai labari yana yiwa ya zo masu sai suka rinka shawara mu dai ba za mu bar muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba ya ci gaba da addinin shi a nan wurinmu kuma bai kamata mu yarda ya fice ya bar wurinmu ba ya bar garin nan to kaka za a yi wannan ne yasa suka tattaru a wani gida wanda ake ce ma zarun nadwa wanda ya zo daga abdullahi ibn abbas wani lokaci daga riwayatul kalbi shi kalbi din nan rawi ne wanda yake ba'if ko kuma makaryaci ba kamar yadda suke cewa to dan haka mafiya yawan zira kamar yadda muka ji wa ya'lamu talibu anna siyara tajma'u ma sa'a wa ma qad unkira dabi'a sira zai yi ta maimaituwa muna ji ana yi ta fadar su har isa ta zanna mu cikin kwakwalwa to kuma sai ka zo wani lokaci sai a ce maka wannan bai inganta ba sai ka yi mamaki saboda sira ba a yi mata tantancewa wadda aka ma hadidai na ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam wajen kiyaye abin da ya inganta da wanda bai inganta ba akwai malamai sun nemi hidda sahihu sira wasu sun kusa yin hakan wasu kuma Allah ya ɗauki ransu ba su yi da safa a sheikh muhammad nasir din albani yana da sahihu sira da yawa za ka ga ababe wanda suke an saba da su kuma ba su inganta ba lokacin da kafirai suka shiga wannan gida darun nadwa sun gama cika ciki sai ga wani tsoro wai shi shaikun najd ya zo ya nemi izinin shiga sun nemi su hana shi ya ce yana son ya ji abin da za su yi shawara a kai yana yiwuwa ya iya samun abin da zai faɗa kenan ganin shi tsoho sai suka ba shi izini shawara ta fara yaya za a yi da annabi wasu suka ce a ɗaure shi wannan shekun najdin nan wai iblis ne ya ce wannan ba shawara ba ce kun san cewa yana da dangi yana da mabiya suna iya zuwa su kwance shi ko shi da kanshi ya kwance ku nemo ne wata shawara ta daban wanda ba wannan ba wasu suka ce a'a a kore shi in ya bar gari mun huta wannan tsoho iblis kenan shekun najdir ya ce ai fidda shi daga gari ba shawara ba kun san muhammad yadda yake da daɗin baki ba za ka tsaya ‘yan mintoci kana sauraren shi ba sai ka ji kayi imani da shi sai ka ji kana ƙamnar shi sai ka ji kana san shi kenan wannan in kuka yarda ya fice ya bar gari kuma can zai je ya samu jama'a ya samu ƙarfi kuma ya zo ya yaƙe ku don haka wannan ba shawara ba ce sai abu jahalin ya ce ni abin da nake gani kamata ya yi adiba cikin kowace kabila in nijar nake a ɗauko bahaushe ba zabarni ba fillaci bozo wane bare-bare da sauransu duka sai a ɗauko saurayi ɗaya daga cikin kowace kabila sai su tattaru sai su zo su kashe annabi yanzu shawa banu hashim za su ce su yaƙi dukkan sauran ƙabilu ne abin ne masu yawa ƙwarai kenan dole sai su yarda da a biya diya su kuma in biyan diya ne abu ne mai sauƙi a wajensu to wannan ra'ayi na abu jahlin shi ne ya yi daidai da ra'ayin shaidan daman duka shaitanu ne guda biyu wannan milan jinni wannan milan insi na ya ce ka ji magana nan to aka ce daga nan ne wannan ta fito sun ɗauki wannan shawara annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya mai izinin cewa ya fita ya yi hijira kai ya kwana a gidan shi a wannan ranar to akwai kissa ta aji Ali ibn Abi Talib dan ya ba waɗanda suke da ajiya kayan su wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen fitar shi an ce ya karanta farkon suratu yasin fa aghshaynahum fa hum la yubsirun ya ɗibi ƙasa ma ya rinka zuba masu ga kawuna to wannan kissa ita ma tare da shahararta ita ma ba ta inganta ba. Kinan annabi ne ta nan ya fice zuwa hijira zuwa madina ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne Allah ke labarta mawa cewa ka tuna ka tunatar da su wa ibiyan kuru bikan ladina kafaru lokacin da kafirai suke shirya maka makirci mu ma makirci muke cewa makirci shine ka shirya wa mutum yan ƙasa zahirin mu'amalar ka da shi yana ganin cewa kai kana son shi kai kana nufin kyautata mashi amma abin da kake koyewa a zuci kuma mugun abu ne ba ɗabi'u ne na mutanen kirki ba ɗabi'u ne na munafukai mutum ya zo maka da fuska annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sharrun nasi zul wajhaini mafi sharrun mutane shine mai fuska biyu ya zo maka da fuska ta makamnaci sannan kuma zai shirya maka wani sharri wanda ya kunsa a zuciyar shi wannan shi ake cewa makr wa idh yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da kafirai suke shirya maka ɗan ƙasa li yuthbituka dan su daure ka ithbat shine ka daure mutum ko kuma ka tsayar da shi wuri guda dukkan ma'ana shi kenan li yuthbituka su daure ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su fidda ka daga gari wayan kuruna Allah ya ce suna shirya ‘yan ƙasa wayan kurunwa Allah kuma yana shirya ‘yan ƙasa tashi ta daban. To in ya zama da kai mai shirya ‘yan ƙasa ba ka san abin da ya sha kwana ba, abin da ke cikin gida ma yanzu ba ka san menene ba. Ka shirya ‘yan ƙasa irin taka tsakaninka da kai wanda yake halitta ne ɗan uwanka mutum ɗan uwanka ko wani abu ka yaudare shi amma Allah madaukakin sarki kamun ka yi tunanan ma ya san me zaka tunanawa to balle kamun ka aikata to in ka kace zaka yaudare Allah ai ka yi aikin banza shi ma ne ya sa maka tunanan da za ka yi din in ɗaukar wani abu za ka yi ka kai wuri kaza Allah ne ya sa maka wannan dubara kuma kamun ka yi sai da ya sani to kaka za ka yi kamakirci Allah don haka Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuruna suna shirya makirci shi Allah madaukakin sarki yana shirya nashi na daban malaman aqida sun yi saɓani shin za a ce Allah ya shirya makirci saboda abin da ake ce ma makaro shine ya zama da mutum ya amince maka yana zaune da kai tsakani da Allah saboda abin da yake gani ga fuskarka kai kuma abin da kake nuna mashi a fuska daban yake da abin da zuciyarka ta kunsa don haka ai lokacin da aka yi fatu makka akwai wani mutum wanda annabi ya ce duk inda aka same shi ko yara ta yadda kofa ta ka'aba a kashe shi sai gashi ya fatike da Usman radiyallahu anhu ya zo gashi gaban annabi Uthman radiyallahu anhu yace ya Rasulullah bayyana annabi ne ka hannu ya sa hannun shi cikin hannunka annabi ya shiru har so uku sannan annabi ya miƙa hannun shi sahabbai suka ce ma annabi da annabi ya miƙa masa hannu ya ce da annabi ya miƙa masa hannu ya ce me yasa lokacin da kuka ga nayi shiru ban miƙa hannu ba wani daga cikin ku ya ƙi tashi ya kashe shi suka ce to annabi ai kamata ya kaɗan nuna mana koda da ido ne mana irin ya ɗan yi alama da ido su gani su kashe wannan annabi ce ina ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ai bai kamata ba bai dace ba bai halitta ba ga annabi ya zamo yana yaudara ko da da ido ne ya fuskance ka da sauran fuskar shi kana ganin alkhairi tare da shi sannan da wuciyar ido ya nuna ma wani ya yaudare ka annabi ya ce bai haka ko bai kamata ga wani annabi ya haka nan ba kenan annabi bai yaudara Allah bai yaudara to nan an ce wayan kuru da wayan kuru ba suka ce wannan makru din da ake nufi shine mai da makirci da makirci makirci ba dukkanin aibi ba in ya zama na mutum yana shirya maka 'yan ƙasa kana ganin shekar ya zo gidanka yana aikata wani abu ko yana so ya aikata kamera tana ɗaukar shi ko kana canzan na cikin ɗakin ka kana ganin gaya nan a sai ka turo a mashi duk abin da ake mashi ba tare da ya sani ba to wannan makaro ɗin nan in ya zamo sakamakon makirci ne ba aibi ba ne mutum ya amince maka ya yarda da kai kai ka yaudare shi shine shari'a ta hana mutanen kirki ba su haka amma ka zo kana shirin yi mana makirci sai in maka wani makircin wanda ya haye naka ba tare da ka ankara ba wannan abin yabo ne don haka allah maidawa yake mai da makirci yake bai farawa da makirci to in kuma ya zama na maida su ake to ba a ambatan shi makirci illa ala sabilil mushakala akwai wani bangare wajen balaga ana ce mashi al mushakala ha innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim su munafikai suke cewa innama nahnu mustahzi'un mu muna masu izgili ne su mu'mina kenan Allah ya ce Allah ya tahzi'u bihim ai Allah yana yi masu izgili bi ma'ana yana maida masu izgili da suke mamomine yukhadi'una Allah innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
su munafikai inda Allah yukhadi'una Allah suna neman wai su yaudari Allah wa huwa khadi'uhum Allah shi ma yana maida masu irin wannan yaudara din kaga lafzi ne ake kawo shi dan yayi kama da lafzi amma fil haqiqa nabiyun sakamako ne ba sunan shi yaudara ba an gane dan haka da Allah ya ce famani tada alaikum duk wanda ya ƙetare iyaka gare ku fa'tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum kuma ku ƙetara mashi iyaka irin yadda ya ƙetara maku iyaka ta'adda shine farawa ka shiga haƙƙin mutum shi da ake cewa at-ta'addi to amma shi in ya maida maka wannan in aka ce mashi ta'addi ana ce mashi al-mushakala to anan wayan kuruna suna shirya yan ƙasa wayan kurullah Allah madaukakin sarki shi ma yana shirya yan ƙasa wannan ke nuna kamar yadda muka faɗa a baya Allahu yamkuru Allah yana shirya makirci ga wanda ya shirya ma addinin shi ko ma'aikin shi makirci to kaga ba ka iya ciro ma Allah suna daga makru ka sa ma Allah sunan almakiru saboda makara wa yamkuruna wa yamkurun ba ba ka sa ma Allah suna almakiru saboda mun yi bayani baya sunayen Allah tauqifiyya ne bari ake sai Allah ya sa kanshi suna sai mu ambata in ma'aikin shi ya sa mashi suna sai mu ambata amma ba mutuwa ga wani aiki na Allah wanda ya yi mu sa mashi sunan wannan aikin don haka ba a ce Allah muhajir mai yaudara ba a ce Allah almustahzi mai izgili ba a ce Allah almakiru mai makirci don haka ba ka ganin mutum abdulmakiri ko abdulmustahzi ko abdulmuhajir dukka babu wannan saboda Allah ba a ciro mashi suna daga fi'ili nashi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin makirci abu ne wanda bai da kyau to ta kaka za a ambaci makirci a ce Allah shine fiyayyen mai makirci akwai wani makirci wanda zai zama wa alkhairi akwai wani wanda zai zama makiri ne kuma ya zama akwai alkhairi tare da shi shine malamai suka ce wallahu khairul makirin ana nufin wallahu aqwal makirin Allah shi ne ya fi ƙarfi akan duk wasu wanda suke shirya ya ƙasa kenan khair nan sai zama bi ma'ana aqwa wasu malaman suka ce a'a nan ana nufin wallahu khairul makirin in ya zama da ma cikin makircin da suke shiryawa akwai alkhairi to Allah shi ne fiyayyen mai shirya makirci ka san akwai makirci wanda akwai alkhairi ciki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alharbu khud'a shi yaƙi makirci ne za ka gabas ka ce yamma kana da niyya ka nuna kawar ba ka da niyya to irin wannan kaga ai in kuka shirya makirci ga makiya kuka ci nasara gare su to wannan kaga ai alkhairi ne to haka kafiran nan da a ci akwai alkhairi cikin abin da suke shiryawa na makirci to wallahu khairul makirin Allah shi ne fiyayyen wanda in ya shirya makircin makircin zai zo daidai kuma inda ake bukata kuma ba tare da yaudara ko kuma ya zama wallahu khairul makiri nan ba ana nufin tafdil ba ne mun yi bayanin baya khairun sharrun alkhairi da sharri wanda ya fi kamata ya yi a ce akhyar ya fi zama alkhairi sharri wanda ya fi yawa sai a ce ashar to larabawa sai su janye wannan ashar din da akhyar wa galiban aghnahum khairun wa shar min qawlihim akhyar minhu wa ashar to amma malamai suka ce wannan ba af'al at-tafdil bane wajen khair din a ana nufin Allah shine alkhairi shine alkhaira shine fiyayyen masu makirci ba ana nufin shine mafificin masu makirci ba shi Allah alkhairi ne shi Allah alkhairin Allah fiye da masu makirci yake wallahu khairul makirin Allah shi ne fiyayyen mai shirya ‘yar ƙasa kenan suna shirya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ‘yar ƙasa na neman kashe shi ko korar shi ko shawara mugunya alhali Allah madaukakin sarki shi ne fiyayyen mai shirya ‘yar ƙasa
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
Allah madaukakin sarki yace wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na in ana karanta musu su kafirai kenan in ana karanta musu ayoyin na Qur'ani qalu qad sami'na sai su ce mun ji law nasha'u la kunna mithla hadha ai ba wani abu ka zo da shi ba mu ma larabawa ne in muka ga dama la qulla mithla hada da mun faɗi irin wannan abin da kake faɗa in hada illa asatirul awwalin wannan duk abin da kake faɗa ma wannan bai wuce gatannu gatana na mutanen farko ba Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na in ana karanta musu ayoyin mu sai su ce qad sami'na tabbas mun ji kaga wannan ya nuna maka lokacin da Allah ya ce masu su kafiran nan as-summu al-bukmu da ya ce masu kurame ne bebaye kenan ba nufin ba rishin ji wanda yake na zahiri ake magana kan shi ba a'a ji wanda bai amfani mai shi ba to kurumta ma ta fi shi don haka su suna ji qad sami'na sai su ce mun ji mun ji amma ba za mu aiki da shi ba mun ji kalmomin da kai amfani da su law nasha'u la qulna mithla hada mu ma ai larabawa ne in muka ga dama law nasha'u in muka so la qulna mithla hada mu ma muna iya faɗan irin wannan magana sun ce da sun so kakan lauɗin nan harfin tina ɗin tina da mun so da mun faɗi irin wannan kenan ba mu so ba don haka ba mu faɗe shi ba suna ganin suna iyawa in suka ga dama ƙur'anin nan da annabi ya zo da shi za su iya zuwa da irin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da alƙur'ani annabi bai yi karatu wajen wani ba su larabawa ne suna magana yana magana alƙur'anin nan ya zo da tahaddi fito na fito wajen ɓangaren ƙur'anin nan larabawa mutanen magana ne surutu larabawa duk duniya ba a samu wanda suke da kasuwa ta magana ba sai larabawa akwai filjahiliya akwai suku ukaza ukaza wata kasuwa ce ita wannan kasuwa ce kurum ta iya magana wanda ya rubuta waka ya zo ya zuba a gani wanda ya jero wasu maganganu ya zo ya zuba a gani duk duniya ba a samu waɗanda suke da kasuwa ta magana ba kamar larabawa mutanen balaga ne don haka annabi in zai zo kuma yana diba menene mutane suka yi fice a cikin shi sai ya turo annabi da mu'ujizan wannan abu isa alaihi salam zamanin shi malamai suka ce akwai ɓangaren likitanci suna da ƙarfi wajen likitanci to sai aka ba annabi isa abin da ya fi wannan likitancin nasu ƙarfi mutumin da ke da kuturta warkar da shi mugun abu ne bala'i ne ga likitoci mutumin da aka haifa makaho ka nemo mashi ido yana yiwuwa ya samu yana a jaya yanar da idan su dawo amma makaho to sai annabi isa ya zo yana warkar da kuturu wa ubri'ul akmaha wal abrasa ba wannan ba wa uhyil mauta bi idnillah in mutum ya mutu ma sai ce mashi tashi sai tashi wannan bangaren su kenan zamanin annabi Musa kuma tsafi diba ka ga annabi Musa da ya jefa sandar shi ta zama maciji sai da aka samu wasu matsafa wanda suka jefa hibalahum wa isiyahum suka jefa sandunan su da kuma igiyoyin su wanda da igiyoyin suka zama macizai sai da annabi Musa ji tsoro wanda ke nuna kwarewar su a wannan bangaren to annabi ma an turo shi ne da cikin larabawa wanda su wajen magana suka kware to sai alkur'ani ya zo da abin da ya sha bamban da irin maganarsu to sai ake cewa ku zo ku yi irin yadda ya kama inda kuka ji ƙur'anin nan in kun isa ku zo ku yi an yi masu ta'addi su kawo irin ƙur'anin فليأتوا بحديث فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Allah ya ce su zo da wata magana wadda ke irin ƙur'anin nan inda gaske ne su larabawa da kuma suna iya kawo irin ƙur'anin nan to su zo da wata magana irin ta inda gaske ne ba su iya yin haka ba kenan su zo da ƙur'anin gaba ɗaya irin shi wata aya sai ta ce ulfa'tu bi ashri suwarin mithlihi am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين cewa su ne annabi shi ya kirkiri qur'anin nan Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat su zo da surori guda goma kamar daga suratul fil zuwa suratul nas irin qur'anin nan ba su iya ba sai Allah ya ce ko da sura guda ba su zo da ita Aha.
قل فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين
kai alarama wannan ba Qur'ani ne أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين suka ce wai annabi shi ya kirkiri Qur'anin nan sai Allah ya ce su zo da sura ko da guda ce in dai da gaske ne a gani kuma suka kasa yin waɗannan sai abin dariya da aka samu daga wajensu akwai musayyima shi da manyan shi annabi ne yadda ake ma annabi wahayi haka ake yi mashi wahayi in yaji an ce annabi an saukan mashi da aya ga abin da ya ce shi ma sai ya shiryo wata aya ya fa- sura ya faɗa in ba kai karatu ba za ka iya cewa sadakallahu alazim tsaya ka ji suratul fil ba ka ji alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ba ka ji ya kare da lam ko alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول قد لم لم لم تتكاري بعد شيء شي ما سي يزو يتي الفيل مالفيل قد الفيل مالفيل وما أدراك مالفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل إن ذلك من خلقة ربنا لقليل ويكاسا ka san alfilu malfi ka san menene giwa yana nan dai wani wata dabba ce yana da wani irin dan wutsiya wadda take ba mai hukun tsawo ba yana da dogon hannu kurkum wannan hanci nashi asalin kurkum hanci ne wannan giwa ai kaga kamar hannunta ga hancin da yake tana da kurkumun tsawili yace inna dhalika min khalqati rabbina la qalil wannan kadan ne daga cikin halittar Allah madaukakin sarki wannan suratul fil ce kuma shi ma yayi khamsu ayat ne ayoyi guda biyar ne kamar yadda suratul fil take amma shirman da ya rinka tafkawa shine malaman balaga suka ce wannan bai san me yake ba bai san qur'ani ba da yace alfilu malfil inda ya san balaga da bai faɗi haka ba suka ce saboda in ka ji Allah ya ce alƙari'a malƙari'a mai ƙwanƙwasa ka san mai ƙwanƙwasa hankulan mutane ita ce kiyama kaga ai ba ganin ta ake ba ka gani ko giwa fa ga ta ƙiri-ƙiri ana ganin ta da Allah ya ce alhaƙa malhaqa ka san wata ke sabkan ma mutane da bala'i ita ce tashi alkiyama ganin ta ake ba ganin ta ake ba to abinda za a ce wa kaza wa ma adraka ma kaza ha wa ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai menene ranar sakamako dukkan su kiyama ce ba mu riga muka gane ta ba to duk abin da ake ce ma kaza wa ma adraka ma kaza to ana faɗa ma abin da yake nan ma'ana ne hankalta shi ake ba ganin shi ake ba amma abin da muke gani kiri-kiri ba za ka ce mashi alfilu malfilu wa ma adraka malfilu kai ba wa ma adraka malfilu gashi ne ina gani to tun daga nan suka fara zana mashi shirme cewa lalle wannan bai san me yake ba kuma duk labarin sai kare akan giwa menene giwa tana da irin wuciya kaza tana da dogon hanci sannan kaɗan ne daga cikin halittar Allah to kalli da aya ta ce a nan tara kaifa shin baka ga ko baka san kaifa fa'ala rabbuka yadda Allah ubangijinka ya aikata bi ashabil fi ga ma'abuta giwa kaga wannan aya kadai ko istifham ana tambaya annabi shin baka sani ba za a bashi labari da tarihi wanda kafin a haife shi annabi an haife shi ne wannan shekara ta giwa kaga alam tara kaifa fa'ala rabbuka rabbu ga tauhidi ya shigo ciki Allah ubangiji wanda ya rene ka tun kana ciki yake kulawa da kai har ka girma shine rabbuka ke nuna cikin alfilu malfil akwai wannan bi ashabil bil kuma sai ya nuna maka da ma'abuta giwa wannan ma ya kawo maka wani tarihi na kamun a tambayi annabi kamun a haifi annabi da mu'jiza wadda Allah ya gwada lokacin da abraha ya zo ya rosa ka'aba dukkan waɗannan ababe da za a bi su za a fidda ababe da yawa wanda alfilu malfilu wa ma adraka malfil bai zo da shi ba kinan qalu qad sami'na wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na su larabawan nan kana karanta musu ayoyinmu Allah ya ce qalu qad sami'na sai su ce mun ji لو نشاء لقلنا مثل هذا mu ma da mun so ai mun larabawa ne muna iya mu faɗi irin wannan kuma cika baki ne kurku malamai suka ce don haka Allah ke aji wannan huruful muqatta'a farkon suwa Allah tunda sun ce za su iyawa sai Allah ce kaf ha ya ayn sad to ga harfan nan gaba gare ku ku yi magana sai Allah ya ce hamim ayin sin qaf da harfa nan gaba gare ku yi magana taha qaf nun sad dukkan wannan harufa ne wanda Allah ke ga musu ga su ku zo ku yi a gani to yanzu ga matsala matsala shine yanzu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce kafirai sun ce ƙadis sami'ina launa sha'u laƙulna mithla haza in haza illa a sa'irul awwale wannan magana suwa ce magana kafirai ce suka ce mun ji ƙur'anin nan da take karantawa launa sha'un mu ma da mun so la kulla mithla hada sai mu faɗi irin wannan wannan magana kafirai ce to shin wannan maganan ba qur'ani ba ce ita ba qur'ani ce shin wannan magana tana daga cikin ababen da ake masu tahaddi da su bi ma'ana da an ce ba su iya kawo irin alkur'ani to ga su sun ce qad sami'na launa sha'u la qulna mithla hada kuma alkur'ani ya kawo magana su kuma qur'ani ne ana karanta shi kenan kamar sun zo da irin qur'ani da kun gane abin da matsala ke kawowa kenan kamar dai sun zo da irin qur'ani da tunda maganganun su ne ake karantawa kuma an ga karanta ka samu lada a wata sura suna cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا والملائكة قبيلا
شوف وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا سكتي باب الإيمان لكي sai ka ƙoƙoƙon ruwa daga ƙasa mu rinka gani ko mu ga gida da zinari ko kai ka hau sama in ma ka hau sama ba za mu yarda ba sai ka zo mu da littafi wanda za ka ta gashi daga Allah wannan duka maganganun suwa ne ne maganganun kafirai ne Allah ya hakaito mamu kuma matsayin wannan maganganun matsayin su Qur'ani ne kun gane to kenan kamar sun zo da irin Qur'anin nan shine shi mu hakke nunawa an gane sai malamai suka ce wannan abin da suka faɗa ɗin nan qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha ai bai kai matsayin da zai zamo balagar shi ta zamo ayi tahaddi da ita ba wannan abin da fakr dinin razi yace kenan kuma daga baya ya warware wannan magana ya ce amma ai ba a ce in za a tahaddi sai da dogon sura kaga da ya ce ai wannan tsawon wannan magana ai ba ta kai a yi tahaddi da ita ba ba ta kai a gane ke balagarta ba to yanzu wannan ma lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yabua ila akhirih shi ma wannan bai da yawa yana da yawa sannan kuma wane ne yace sai sai sura mai tsawo za a yi tahaddi da ita ko gajerar sura ce wadda take da ayoyi guda uku kamar inna a baina kalkautar ana iya a yi tahaddi da ita kaji aibi na shi wannan a tafsirin kabir ke nan wanda malamai sun kama fakhruddin razi wajen bangaren zai iya kawo shubuha mai mugun ƙarfi in ya tashi sai ya raddi wanda yake bai kana'antar da mutane ba yanzu ka zo ka ce mutum ga magana ta kafirai Allah ya kawo ta ya aje ta a matsayin Qur'ani kenan sun zo da irin Qur'ani kaga wannan babbar shubha ce to amma da ka tashi raddi sai ka ce ai wannan magana da suka yi bata kai matsayin ai tahaddi da ita wajen balaga kuma kai da kanka sai ka komo ka ce ai ba a ce haddi sai da dogo su shi kenan kaga ya sa maka shubha amma da ya tashi ya warware wannan shubha bai warware ta yadda ya kamata ba to haka suka ce zai zo da shubha naqdan ya yi mata raddi nasi'atan zai zo maka shubha ya kawo maka in ya tashi raddin sai ya zo da shi ba tare da karfi ba to wannan yana daga cikin ababen da malamai suka kama shi da shi na yi bincike in gani wane ne zai zai taɓo irin wannan wurin ni ban ga wanda suka yi magana ba suka yi raddi mukunin akan wannan ne da ma bai kawo wannan shubha bai kyale da wasu ba za su ɗauke ta ba asali gaskiya to amma abin da nake gani shine duk lokacin da aka yi tahaddi ba a tahaddin mutum da abin da ya faɗa Allah yana tahaddin su yanzu lokacin da Allah zai ce alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nas kal farashi al mabthur wa takunu al jibalu kal ihni al manbush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah kaga wannan ba magana kafire bane ana iya cewa ku kawo irin wannan amma magana tasu ba a cewa a yi masu tahaddi da maganar da ƙur'ani ya aka yi daga gare su kenan zai zama kamar akwai abu an maida shi da irin shi kenan to don haka wannan shi ne ina ga zai iya ba da mafita a hassase tahaddi ba kowane abu wani ake tahaddi da shi kenan akwai wani abin da maganar su ce su kafiran ba a cewa ya zama wannan maganar ta haddi ce wannan lokacin da na gaban ga wanda ya magana ba na nemo wannan mafita ɗin amma ko cikin ulumul qur'an ba za ka ji suna khassasa ta haddi ba dan haka dai wannan ya kamata a ce an yi bincike akan wannan kaji qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hada shi wannan ya nuna cewa magana kafirai ce kuma Allah ya kawo ta a matsayin Qur'ani kenan nan kamar dai sun zo da irin Qur'anin kenan shi raddin da yayi Fakhruddin Razi tare da ƙarfin hankali shi wannan mutum ne wanda za ka karanta tafsirai da yawa in ka zo ga fakar dinin rabi sai ka ji wani abin da ba ka ji ga sauran wanda suke malaman tafsiri mutum ne ba a sha'ari yana da kuskure wajen ɓangaren aqida yana da ababi da yawa amma in aka ce ilimi za ka amfani da shi da yawa da haka wasu suna cewa akwai komi ciki sai tafsiri la wannan ba magana ba ce akwai kuskure kusakurai na aqida saboda akan ash'ariyya yake kuma ya mai da hankali wajen maganganu na falsafa to amma akwai wasu ababe wanda suke kuma ana iya amfanuwa da su da ci tafsirin nashi kenan da dai wannan shubuha haka za mu iya ɗauka cewa akwai tahaddi wanda cikin alqur'ani akwai abin da ba a iya tahaddi da shi ni na karanta ulumul qur'ani amma ban ga sun kawo wannan ba saboda a ce maganar kafirai a ɗauke ta a ce su kawo irin da kuma wannan tahsil hasil to kenan abinda ake nufi magana wadda Allah ya zo da ita ba ta kafiran nan ba ita ake neman su zo da irin ta wajen bangaren balaza da abinda ta kunsa na hukunce hukunce da abinda ya kama haka قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين سكتي أمك غدابة ولم يفعل هكا wannan maganganu ne na gatanu na mutanen farko akwai nafgar ibn al-harith an ce shi ne ke zuwa yana karanta ma mutane gatanu lokacin da ya ji annabi yana koya ma mutane alkur'ani don ya ɗauki hankulan mutane kuma shi ne ke cewa in ya ga dama zai iya faɗan haka in ya ga dama zai iya kawo wata magana wadda ke daidai da alƙur'ani
وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
Allah madaukakin sarki yace ka dai ƙara ambata musu ka tunatar da su wa id qalu allahumma ka tunatar da su lokacin da su kafiran nan suka rinka cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika in wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka fa amdir alaina hijaratan min as-sama ka yorumu ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko ka zo mu da azaba mai radadi Allah suke roƙo in kana hada in wannan malamai suka ce ko dai ya zamo in kana alquran huwa alhaq min indika gaskiya ne daga Allah ubangijinka ko kuma in abinda annabi ya zo da shi huwa alhaq min indika gaskiya ne daga wajenka kai Allah maimakon su ce Allah ka shiryar da mu da a ce Allah ya yi nufinsu da alkhairi a'a wai in gaskiya ne alƙur'ani nan daga wajen Allah yake Allah ya yi masu ruwan duwatsu daga sama ka taɓa ganin hauka irin wannan kamata ya su ce in gaskiya ne daga wajen Allah yake Allah ka shirya da mu zuwa gare shi to a mazmuci a yi masu ruwan sama ko kuma Allah ya zo masu da azaba wadda take mai raɗaɗi Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fi Allah dai ba zai azabtar da su wannan kafiran ba wa anta fihim kai annabi in kana cikin su wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun muddin za su rinka cewa astaghfirullah to bayan da za a yi kuma Allah ya azabtar da su sai Allah ya ce wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah me yasa Allah ba zai azabtar da su ba kuma wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a su suna kange mutane daga masallaci mai alfarma shine masallaci na Ka'aba wa ma kanu awliya'a su ba masoyan masallacin bane ko ba masoyan Allah bane in awliya'uhu illa almuttaqun masoyan Allah su ne masu tsoron Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su san haka ba wa in qala Allahumma ka ambata masu ko ka tunatar da su lokacin da su kafiran nan suke cewa Allahumma ya Allah asalin Allahumma asalin shi Allah ya Allahu ne sai aka shafe wannan yaɗin sai aka ɗauki min sai aka aje maimakon wannan ya wanda aka shafe shi ne Allahumma asalin shi ya Allahu ne ya kai Allah haka yake a larabci don haka in ka zo da Allahumma ba ka zuwa da ya ba ka cewa ya Allahumma ba a cewa haka da ka ce Allahumma to ya baka ma'ana ya Allahu ne wa shadda yallahumma yallahumma haka ibnu malik ya ce ka ce ya yallahumma yallahumma shad ne a wajen ɓangaren larabci ya Allah in kana hada huwa al-haqqa min indika in kana hada hada wannan shine ismu kana kana ina cikin mota shi إن كان هذا هو الحق من عندك إن كان هذا ألا وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك كان ون هذا ون اسم كان اسم كان أقول خبر كان تو أمرنا هو ننبيا هو ون ضمير الفصل أكيد ماشي bin tafiri in ya shiga ba zai sa shi ya zama huwal haqqa ba ya zama kamar mubtada zamirul fasl ne ake ce mashi kamar fadan Allah da yake tajiduhu inda Allah huwa khairan za ku tabda shi huwa khairan ba ce huwa khairun ba ya halitta a ce in kana hada huwa al min indika wannan shine qur'ani yazo da shi da riwaya mutawatira malaman larabci suka ce ana iya cewa in kana hada huwa al da ijma'i na malaman lugha amma ne riwaya qira'a ta alqur'ani bata zo da shi haka ba in kana hada huwa alhaq min indika in kana hada hada dinnan zamiri ne yana koma fa alqur'ani yana koma fa ma'aikin Allah kenan in ya zama wannan alqur'ani ko kuma in ya zama wannan annabi kai ka aiko shi aiko shi gaskiya ne daga Allah to sai suka ce fa amdir alaina ijaratan min as-sama Allah ka yi mu ruwan duwatsu daga sama aw itina bi adabin ali ko ka zo mu da azaba mai radadi wannan yana nuna rishin basirar su yana nuna haukan su kamata yi su ce in ya zamo gaskiya ne daga Allah madaukakin sarki Allah ka shiryar da mu zuwa gare shi ba ka zubo mu duwatsu daga sama ba wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah madaukakin sarki yace Allah ba zai azabtar da su ba wa anta fihim su dinnan Allah ba zai azabtar da su ba su kafirai ko kuma wa ma kana Allahu li yu'adhibahum Allah bai kasance zai azabtar da su mu'minai wanda ke tare da kai ba wa anta fihim alhali kana tare da su kana cikin su wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai azabtar da su ba in dai suna istighfari kaji Allah dai ba zai azabtar da su ba in annabi na cikin su in kuma suna istighfari Allah ba zai azabtar da su ba to fadan Allah da yace wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah me yasa Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna 'anil masjidil harami suna kanya mutane suna hana su su zo masallaci mai alfarma shi ne ka'aba to ita kuma wannan ba sai malamai suka ce akwai abin da Allah ya faɗe shi ne a makka lokacin da kuma annabi ya yi hijira shi ma an fito shi ma akwai abin da Allah ya faɗa to lokacin da kuma wanda suka yi kingi a makka suka baro makka kuma akwai abin da Allah ya faɗa me kenan wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim kai annabi in kana cikin su mu'minan da kafiran ba yadda za a yi Allah ya zo ya azabtar da ku annabi yana ciki lokacin da annabi ke zamne a makka kenan lokacin da annabi ya yi hijira ya komo madina wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun in dai an samu waɗanda suke neman gafarar Allah a makka to Allah madaukakin sarki kuma ba zai azabtar da mutanen makka ba tare da akwai kingi na musulmi waɗanda suna istighfari ga Allah Allahu akbar
to amma wa ma lahum an la yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wannan kuma tana da alaka ne lokacin da annabi ya baro makka sauran masu imani suka baro makka to a wannan lokacin kafirai sun cancanci a azabtar da su shine Allah ya ce me yasa Allah ba zai azabtar da su ba alhali suna hana mutane su zo ɗakin Allah kuma kanu auliya haka malamai suka tsara wannan wannan aya wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wannan ya nuna daraja ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai azabtar da al'umma ba annabi na cikin wannan al'umma kenan menene dan menene me ke shan menene menene Hausawa ke cewa albarkacin kaza a dangane ke shan ruwan kasko kenan Allah zai iya kauda kai da duk mugun abin da suke yi su abu jahalin duk abin da suka ga dama amma annabi yana cikin su kadai sai ya hana su samu matsala ta a halakar da su wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba in suna istighfari wannan ya nuna maka fadla ta istighfari wanda suratul nuh تي بيان انت فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
كاجدي أولا سورة وآية وإنك تكي الله يأتي بذي عذر قد سوة النمتاني با إن يجبنا أقوي ما سوي استغفاري تجنسو kenan istighfari yana hana bala'i ya same ka ko ya sami ɗaɗanka ko ya sami dukiyarka wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun dai kenan cikin suratu nuh Allah madaukakin sarki yace fa qultu astaghfiru rabbakum sai nace ku nemi gafara Allah ubangijinku innahu kana ghafaran Allah mai yawan yafiya ne in kuka yi haka in kuka yi istighfari ga amfani na istighfari yursilu samaa alaikum midraran Allah zai zubo maku ruwan sama ruwa masu yawa wanda za su amfane ku wa yundidukum bi amwalin wa banin Allah kuma zai ƙara ku da dukiya da ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin ya sa maku gonaki wanda suke da albarka cikinsu wa ya ja'allakum anharan kuma ya sanya maku ruwa wanda za su rinka shayar da wannan gonakin nasu naku kaga kenan istighfari eh yana sa a samu ruwan sama yana sa a samu arziki yana sa a samu ƴaƴa dan haka wani babban malami wani yazo ya ce mashi ya yi shuka bai samu ruwa ba ya ce zai kai ta istighfari wani ya zo ya ce bai haihuwa ya ce je kai istighfari wani ya zo ya ce talauci gare shi ya ce je kai istighfari aka ce malam sun zo da ciwuka daban-daban ka ba su magani guda sai ce to baka ji faɗa Allah ba da yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafaran Allah dan Allah mai yawan gafara ne in kuka yi istighfari yursilis samaa alaikum midrara Allah zai ba ku ruwan sama wa yumdidukum bi amwali zai ƙara ku da dukiya kina in kuɗi mutum ke so yayi ta istighfari alaji bello kawai a ta zubawa kenan wa yumdidukum bi amwalin wa banina Allah zai ba ku ƴaƴa wanda bai da shi ma Allah zai bashi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah zai sa muku gonaki ya sa muku ruwa wanda za ku rinka shayar da gonakin nan istighfari abu ne wanda yake mai kyau annabi yace ku rinka yawaita istighfari dan ni ina yin istighfari fiye da so saba'in annabi da ba laifi yake yi ba kenan wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba in dai suna neman gafara Allah wa ma lahum menene zai sai same su me zai sa Allah Allah yu'adhibahum Allah ba zai yi musu azaba ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram suna kange mutane in sun zo za su shiga Ka'aba kamar yadda suka ma annabi lokacin sulhul hudaybiya annabi yazo ne zai shiga yayi umra suka ce ba su yarda ba sai dawowa annabi wa ma kanu awliya'ahu su waɗannan mutane wanda suke zaune makka wa ma kanu awliya'ahu ba su zamo masoyan ɗakin Allah ne ba su zamo ba masoyan ɗakin Allah ba wannan tafsiri ne وما كانوا أولياءه وهم يسدون عن المسجد الحرام سنة أنا متعلي أكن سزور آكي مسلاتي من الفرما وما كانوا أولياءه سوبا مسو يوما لم مسلاتي بني وانا تفسيري وما كانوا أولياءه بس زمو مسو ين ألا بني سوبا مسو ين ألا بني dan Allah madaukakin sarki ya ce wa man azzamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi ba wanda ya zalincin wanda zai hana a ambaci sunan Allah a cikin masallacin Allah kenan su sun hana a ambaci sunan Allah ta kaka sa su zamowa masoyan masallaci masoyan Allah kuma su zo su hana a ambaci sunan Allah a masallaci akwai tanaqud tsakanin wannan da wannan in masoyan Allah ne su za su bar mutane su zo su bauta ma Allah a cikin masallacin Allah. Wa ma kanu awliya'ahu kuma su ba masoyan Allah ba ne. Shi ma tafsiri ne. In awliya'uhu illa almuttaqun. Masoyan Allah waliyan Allah su ne almuttaquna waɗanda suke kiyaye dokoki na Allah. Kenan walitaka ana samun ta ne da abubuwa guda biyu. Imani da tsoron Allah. sai mutum ya zama wali amma duk yadda ya tara karatu duk yadda ya tara mutane gaba gare shi in ya zama na zai zamo baya tsoron Allah baya da za a iya zama wali ba zai zama wali ba don haka za ka kalle shi ne aikin shi in daga aikin shi na alkhairi ne aikin shi yana daidai da aiki yadda annabi ya ce a yi yadda Allah ya ce a yi to wannan zai zama wa wali amma yana yin wani abin da Allah ya hana shi ko kuma annabi ya hana shi bayan da za a samu wali taka da haka nan don haka annabi Allah ya ce in auliya uhu ai ba komai ne masoyan Allah ba illal muttaquna sai dai waɗanda suka tsoraci Allah walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba kenan walitaka ba wai da yawan karatu ake samun walitaka ba walitaka ba wai da barin kaya da dauda ake samun walitaka ba ko kazanta da an gaka ga ka ga kamar ka wani kawan mahaukaci sai a ce wannan wai waliyin Allah ne inda ta haka ake samu farasatu saubika ka ga kecewar kayanka da dauda ta kayanka لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مسلم بذات cetaccen kayanka da dauda da kake dauke da ita ba su kara maka girma wajen Allah in kai lalataccen bawa hatta diyabaka mastafa'ata fa innahu zainur rijali biha tu'azzu wa tuqrab kyautata kayanka sa kaya wanda suke masu kyau dan da su ne ake girmama ka kenan ka zo cikin kazanta cikin dauda annabi bai taba zama cikin kazanta da cikin dauda ba na'am sannan kuma ba yin khurafat ba da ke sa a ce wannan waliyi ne wani lokaci akwai wanda suke matsafa ne sai ya yi wani abin da zai sa a ga kamar yana tafiya kan ruwa ko ka ga mutum yana zanne kamar ba kan kujera yake ba amma alal hawa'i mubasharatan sai a ce wai waliyi ne wannan ba waliyi ba ne na'am ku shirki ga daidai in awliya'uhu illa almuttaqun masoyan babu shi ne Allah su ne masu tsoron Allah walakin da aksarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba
na'am
a nan ya kamata mu dakata sai gobe in Allah ya kai mu rai sama da tafi na sauƙi Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والحمد لله رب العالمين